كفروا وصلوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yake wallazina kafaru kaga wanda suka kafirce wasattu suka toshe waɗansu suka toshe waɗansu ta an sabilin layi ga hanyar Allah shi ne imani su sun kafirce kuma sun sa mutane kafirce sun san hanya ba daidai ba ta hana sun kafirce cikin imani kuma su hana wasu su imani da wannan masu wannan hali suka koda nama ya ce a tsalla a amali duk aikin siyasi ya faɗi aikin siyasi ya faɗi ya lalace to ina suke da aikin ma kafiri ba ke rubuta aikin ko me ya aikin da yi ya ka ce eh aikin da yi kamar cigawar mutane da yi sadaka kada ta aminta kamar tudawar abinci ya kafirai suna taimako a ci da abinci in ta ba da su ta ba da to wannan shi ma ladin da za a ba da ya ba da ko kuma sallatar rahi ta ai suna sadar da zunubi kaga mai sadar da zunubi yana da lada to amma su kuma su da lada a zunubi ba ba ba ba ba wala ya rauna da za su zo wani da za su zata yana ba mu dada ala ya rabu su da dada amma a nan duniya Allah sai tsara musu lahira da kuɗi da zuwa da zauwa zai gobe da wani nan gobe da duk sai musu abin jirgi a nan duniya amma a lahira ba su da amma in ba su zuwa ga abin nan da karfin taimakon daga cikin da musulma su samu kazan su da gudu to yanzu inda musulmi ke haka in musulmi wannan to kuma yana da abu da dama to su ga suna yi su ga kafin to a zan na abadu an ta sha lalata ya baki babu ba ba su lalata sai da ma su na abadun duniya
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
تسوى إنسان kafirai mun yadda yadda ake ya lalace ko sun yi ma za su samu wani abu a nan duniya amma lahira ba su da duniya ba su ce wanda zai na amalu ba wanda suka yi imani ba suka cika shika-shikan imanin nan guda shidda suka aiki da su kuma wa amilu suka tsaya aiki suka kama suka tsaya aiki aikin amma ba kowane aikin sada hatimin kirki kaji su nuna wa aminu limanin zila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka ba da gaskiya da abin da aka samu karowa a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam mene ne aka samu karowa shi ne ƙwararra sun ba da gaskiya sun ba da gaskiya sun yi aiki na kirki sun ba da gaskiya sun yarda da abin da aka farkarwa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne qur'ani kuma suna aiki da shi wannan shi ne wuyan wannan hada wannan shi ne ke koyuwa amanu ba da gaskiya su yarda mutum yarda wa amanu kuma yaran ya aiki da abin da aka aikin kuma salihati da kirki wa amanu bi ma nuzila ala muhammad ba da gaskiya da abin da aka tausa a nan wanda su yi a hannun sai ga an yarda a baki an yarda da ƙurani ko ina abin da ƙurani ku shi ne shi ne an yarda amma ha wajen aiki da shi ba yi sai ta zan ce wa zai yi aiki da shi na ƙurani wa zai aiki da ƙurani ta aiki da shi an yarda a haka an yarda amma ai ba kowa bai ce yarda kuma ya aiki da abin da to ka shi haka ba wanda shi ne matsala shi kuma wani abu shi ko shi ne gaskiya min rabihim da gurin ubangiji to su wannan wanda suka ba da gaske suka yi mutum su ma'aikata wanda muke zartar shi ne ke kafara a nan za a goge musu a yayi musu a gafarta musu sai da ake yi muggan aiki da suka yi ko zunubansu ba su laha bala a gyara masa karshen al'amari kaga su wancan ai ba shi ba gyara su wannan za ku gyara ذلك ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
ذلك هذا هو النوم ذلك الذين كفروا saboda yanar da dina kafaru kaga wanda suka kafarta wanda muka yi su da wari wata ba'u suka bi fadila kankare suka bi shaitan shi ne su wannan su kuma wannan ai abu biyu ne su kuma wannan wallazi na amanuwa su kuma wanda ba da dan suka ba da gaskiya wallazi na wannan da zina amanu su kuma wannan wanda suka ba da gaskiya su kuma tabi'un haka bai rabu su ka gaskiya su kai sun bi gaskiya da murhun su ne gaskiyar qur'ani su ko suka ba lakakare suka bi shaytani ka ji abin da ya zama da ke to tun da rabbi ka zalika al'amarin hakuri ya tarabu lahu lillahi amsala Allah ya kan buga misali da kanu haka Allah yake buga misali nan zube wani aikin kafirai da tashin aikin mummunai mummunai za su samu darajar su kuma saurai samu darajar sauka. To, وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسقنتموهم فشلوا الوثاق وشلوا الوثاق فإما منا بعد وإما فلان حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يدل أعمالهم سيهديهم ويسلهم آلهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
تو شو مثل wannan kafin wannan mummunan to sai aka ba masu to kuma za a yi a wannan su ne kuma kitab jihar sai za da ƙetun lalzi na kafaru idan kuka haɗu da wanda suka kafirci wata raba da tsabu kubiyu ya yi shi ne kisa saman ka haɗa idan kisa a saman ka haɗa ta gani shi ne kisa saman ka faɗa wuya an yanke wuya babu babu kowa ba halitta ku duba ga sha a hikima ta Allah wanda duk mai farauta duk ƙwari ko urgusa mai farauta ta san wuya ta san wuya ta san kisa a nan yake ku duba ga yanzu farauta zaki kura daga sirri abu barewa da wani abu wuyan wannan su dubawa su je gefe inda ake yankawa ha inda ake yankawa nan su yawa su kama su huda jinin suna shi sake su tare wannan shi kai su ma godiya wanda da jinin wannan abu to shi ne ake faɗa mun da in kun haɗu da zara zara ce ku da kafaru ko haɗu da su bar su da samu su ci wuya saman ko saman kafa da an an waɗa a ci gaba hatta iza masan lokacin da aka yi tsananin kuwa ya an kalkashe an kalkashe ce fasujjun wasu a kuka mutu da ɗaurewa ka a kashe a tsaye da kisa ba a san kisa yi yawa ko a yi ba a san kisa yi yawa a a tsaya a kama a yi kama in an kama mutanen bayan ma a tsardirai mannan ko a bar su a ja kunnen wayan ma ka ja ko ko a yi faranta ku samu mutum kaza mu samu mutum kaza ko ku samu kuɗi kaza ko a cikin kuɗin kaga dai wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ana yi sai su gaba da cewa hatta tara ul harba azaraha hatta yaƙi ta sarayar da nauye-nauyenta a samu a yi sulhu a gyara hatta a kan zalika abin da ya sa wannan walau sha Allah da Allah ya so zan ta sarar min bigar fitar da an da an shirya koyi wa dar da yi Allah ne bukata wani walakin shi Allah ya yi haka da ya bari wa ba da kuma da ba zai garanti sashen ku da sashi sa daure kuma sa daure ba ka san ba abin da ya tashi hankali da yaki ha ba daure kuma sa daure ba gwada mutane a gari shi yasa ke wanda zina wa wanda aka kashe su fi sabilin lahi cikin ɗaukar kalmar Allah fi sabilin lahi wannan da zilla amalu aikin su ne zai ba su zai ba suna nan suna da ɗanar su sai hadihin da zai shigar da su wa su labarin wa gyara ƙarshen al'amuran su Allah kuma wani da sulhu jannat kusan ya su aljanna arfaha lahu sun santa an nuna musu sana ita aljanna ba cewa ba za ka yi cewa ya ka ka da an sa ka san gudu ya yi gidan su ya yi nan ga ya kara ta an san ne ka sak ka bi kamar yadda takardu na ke a gida a kan guri mai lokaci ka mai lamba ka za gurin wani da ya fi gidan da ne ka ne ka san gidan ka ba ya an ce ba ga shi ka an kai ka da an raka ka ta kari mai zangiran ba ya ce
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
ya kace gaba ɗaya kuma ya aiban da nuna amma ya wanda ka ba da gaskiya da Allah da mai a nan ba da gaskiya tun daga can tun daga farko tun daga farko mutane da har zuwa ƙare su mutane to su ne za a sanar da su wani shi ne za a musu magana haka su yare su nuna in san su lalla in kun ce mai ji asirin Allah in kun ce mai ji ma'aikin Allah da ya su rufe shi ma Allah su ce in ni za ka kai ce magon aikin Allah to kai ma Allah ya ce ha in asirin to Allah zai ce yau ma goma tun da gaba kuma waye su nuka aka dama ko tabbatar da digadigan da su yi masa ramandauna ba su yi masa ramandauna tsalalla iya wata ɗauki su ba ka san ana cikin addinin kana yin wasu abubuwa da yawa sai Allah kiyaye sai ya sa ramandauna tsalalla ga ta ɗauki da su ya ji ya yi wani abun da bai kamata ba ko ko kalmar tauhidi da ta daga baki inda kalmar tauhidi ta wata banna ta abu shi ba daɗin lawan da za su zo a kan tauhidi ba daga wasu ya kuskure a mai shekaru a cikin da ke rere wata yi aka samu ke
والذين كفروا فتعصى لهم وأضل أعمالهم
والذين كفروا والذين كفروا الشيخ وأن فأكثر خلق خلق فات فتدل وأضل أعمالهم حيث ذكر هذه هو الشرعي ذلك ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم abin da ya sa kare su sun ki ma anzala Allah abin da Allah ya saukar na daga alqur'ani ban sa aiki ya tabbata da kare da wata duk wanda yake abin da Allah ya saukar da alqur'ani to wannan sai ka ce fa fa da amalu wa aiki tafiyar babu baya da wani aiki eh suke a cikin sura أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها alam ya siru fil arabi shin yanzu mutane ba sa tafiya cikin ƙasa ɗauki yawo ka tafi daga nan ɗauki hanyar yamma ka tafi ka gane mana ka zawo iri iri ka ga canji ke da kanka iri iri ya bayan zuru kai ba ka na aji mafi da zina ne ka fi ya ƙarshen wanda suke sun gabanin ai mutane da yawa sun zama a hanyar a garin a cikin dajin a kayan gidajen mutanen kai ka ga ƙasar ma ta juya ka ga itatuwan ma itatuwan ma da ke hanyar sun juya bare mutanen kace hanyar kai fa kana ya kadari menene yau aiki wata kai fa kana aiki wata menene ya kai karshen wanda suka da wani wanda suka saba wa Allah an fashi lafiya da su ga gidaje nan ba kowa ina su wanda suka saba Allah ba an an an halaka da su damar Allah wa alai Allah ya halaka da su to wanda kafirina misali to na kafirai ma ko yanzu haka irin yadda aka wa wa'ancan in mutum ya yi haka ne zai
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم
ذلك كاجون النظر في مصر نمو ملي وانا في مصر نمو ملي دا خلق العربين وانا شيني أكبر لأن الله تعالى الله شيء أصول الله شيء المولى مجمع سهل الله شيء المجمع سهل الأمر المؤمنين shi ne nasiruhun shi ne mai taimakonsu shi ne majalisa da wani shi ne mai taimakonsu ya ce wanda zina wa'annan kafirin shi kuma kafirai la maula da ba su da majalisa al'amari allah ne to mai taimakonsu a ba su abanan duniya amma lahira ba koyi inna allaha إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مطوى لهم
to kun ga tun da muka fara abu biyu ne ake tafiya da shi in an faɗi wannan sai a faɗi wannan in an faɗi wannan sai a faɗi wannan ya ya yi zama sabi da kafin su ne wake tafiya da wani a ce to musulmi kaza musulmi kaza musulmi kaza sai a ƙara kafirai kaza kafirai kaza to musulmi an musu kaza an musu kaza su ma kafirai an musu kaza kaza su ma za a musu kaza za a musu kaza haka yake tafiya sai ce inna laha kuma lalle allah ya da kudin lalzina amanu yana sanya zai sanya ko yana sanya wanda suka ba da gaskiya da Allah da ma'aiki wa amilu salihati suka yi aikin kirki ai da mun san su ko yana sanya su jannati aljanna aljanna aljanna aljanna aljanna ita kuma aljanna da garimin tafi al'anhar a koramun kasance suna gudu koramu suna gudu wal to wannan kaga mu ne kenan ko wallazi da kafaru su ko wanda suka kafirta ma eh su anan ya tabbata su ji dadi a duniya kwana lahiya lashi lahiya su ji dadi a nan wa ya kuluna su ci abinci kamata a kulu al'am kamar yadda bisa shi su je su ci ciyawa an sauƙaƙa musu su ci ciyawa da ta nan su masu su su sha su yi barbara kawai to a kare ki su ne wannan musawa ne su kuma ta ce mutu ta ce ta kanar da ba wuta ita ce mutu ya ce
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
saka ce baka an yin da yawa min karyatu rage kansu min karyatu da garuka da yawa ta karyar kuma hiya a shaddu kuwatin sun yi ƙarfin karfi min karfi fita
bari gyara shi raga yin wasan
hiya shaddu min karfi fita sun yi karya ta garin da girma sun yi karfi sun yi karfi yan garinka wannan gari wannan garin da aka koro ka na muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine malaka Allah ya rantsa wanda suka shigar da kai wannan garin kana ga suke da ƙarfi suke to akwai ƙarfi da yawa sun yi amma da suka saba ya aka ƙari an gwashe lafiya ba gwashe lafiya ya kan sai ta halaka na uku sai muka halaka su yi ma ka halaka ta yi daji sai su daji fala na shira lahu ba su da mai mai taimako ba su wanda zai taimake su wanda zai hana a halaka su ba su da shi ya ka halaka su an da halaka su أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
yace afa man kana ala bayyinati wanda yake kan hujja da burhan hujja min rabbihi da gurin ubangiji wa man mu'minun su da mu'minai suna kan hujja sa zaman to kaman zina lahu su a amali kaman wanda a zina lahu ko wanda aka raya mishi mugun aikin shi shi ko wai mugun aikin hon fara'ahu hasana yana zama kyau wa mulku ta fi da kan duba ko ta kiwa wani abu a nan wai duk mai ɓanna duk mai wani abu mara kyau shi da ne ke daidai ya ne ke daidai ne Mai bau- yanzu mai bauta ya gumi gani ke daidai haka ne ke daidai sai mai bida shi ma gani ke wannan bida ne ke gani ke haka ne shi haka yake daidai ha? ya fi yawan wannan kuma ta yi wannan kuma ya fasa ba in ya gane shagu ya gane ya fasa yi aiki yawa suna mutane suna yin wani aiki wanda yake wa daidai ba yan bida a nan su fasa amma suka sha eh eh sai wata awa hasana ya gaba yake to yake wata ba'u suka bi a hawa a hussan zuciya ta yi masiru a ba ka ba a hussan zuciya in san zuciya da suke wani abu muguwar abu Eh, a baka yi wata azumi an daure an daure shi ɗan ne ko to an daure shi ɗan ne ko to sai ga su kuma ana haɗa ana wani abubuwa ana wani abubuwa to don ba daure su ba sai ce a'a wannan hawa ce son zuciya ne sai ɗan na alɗauri su wannan son zuciya ne ita ke sawa ana wannan yi ba shi ɗan nan ba ne sai an ƙari a jiki yanzu na ƙasu za su da amma wancan da wata duk ɓannan da aka yi son zuciya ne mutumin kawai son zuciya shi ne eh Allah ya yi مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
kaga nan ma ya gama su ga su biyun ne ba eh yake masalan jannatu kenan mumurai su ke da aljanna su kuma wancan masawabu na makomar su suke mutunci yake masal siffar da jannatu aljanna da ke wa idan mutlaki na wadda aka alka wa da dawa masu tsoron allah irin aljanna da ke cike abin da za a ba su fiya cikinta akwai alharin ƙoramu ƙoramun kuma min hamr min min ma'in da ruwa
غير عاصم غير عسل ba mai rikici ba ne ba mai lalace ba ne ko ya yi ko ba ne an ba su wannan sai ke na ko wani harin da wasu ƙoramu kuma min daba ne na daga madara sun wani ne tafi biyar wanda ba sa ɗa'a muhu ɗanɗano na sabbin da bincika yanzu ka ajiye madara madara za ka yi da sabbin ɗaurin ta juya ta juya ta da da ke sai ta zama kindirin ko ta zama kindirin ne ya canza shi ma shi ne dan wanda yake ba da gada shi ga da su kuma ga ita ma madarar ba ta lalace ba ya zama eh, ba ta juya ba yake kuma na usaini na uku na uku amru biya ita ma amma ne ita da zafin mai daɗi ce da sharin nina ga mai sha ita biya wannan tsanan duniya bata da daɗi ɗabiri take yi kuma ɗabiri ana sha ana marfi ɗabiri eh, muna tambayar mashaya suna faɗa mun da ke sun saboda amma mutum mai sha ba sun sun zana mai saurari shi sun ba ta ga mutum ya sha ta mai mutu da kudin da ya yi ya fi shari ma ko a ta ya ake ce mai premier ko premier ya ma gorawa masu yin gorawa a kai za ka gyara ko goro وانهار من الحسن وانهار من الحسن وانهار يقول مكن من حسن بدد زمع حسن زمع مصفى تاتتا الله سابان بيان متنن وتعالون قدامي sai zuma fitsarin kuda ne amma ita waccan kwa ta kumfin kunci ta tattaki ta zamanto ta zamanto kayan yanzu nan daraja ka ga Allah yake ba da daraja daraja da ya ba kudin zuwa bai ba bana na kasar ba duk ba kamar su ɗaya ba da na na tasar ba da zuwa ko musu ɗaya kamar su ɗaya da ko musu ɗaya in na in na nufi salga ta fada cikin kayanka baka so ka sai zubdawa to amma in zuma fa ga sha zuwa zubar ga huka hukin ko ga tsawon kana sha kana daɗi duba gani ga tsawon mu kana gani ba kawahun ta ga yana ciki ga huka hukan ta ga yana shi ke ne kamar to don mina na ta sarga ta zai ta sun ta tsaye an mulki
gida da kan sai da kan da kawahun wanda kawo da gida da wani
kare daraja Allah ke ba da daraja zai ba zuma zai ba bana da daraja ran asar ne ne wannan hukiya to wannan ai ka ga korama hudu ko da ruwa da ta ta zuwa madara da ta zuma da ta giya su hudu ne korama to ya ce kuma wani hudu da waɗannan namun ne ɗan wancan da yake ba wajen sai a nuna kuma ya ce wala huntu ha suna da a cikin a sana ta ƙirirrika min kulle samarati zaɓi dukkan ɗiyan ici zaɓi dukkan ɗiyan ici da kake so aljanna a kuci mangwaro kayan kai ko da zarga zara kake so a kai cincin ne kake so a kafa ko addu'a nake so kuma ce a akwai ko yake so da zaniya tuntun suna ne a bangare eh, wasu ba haka su yau da a'a a'a ba shi ba cincine da ban yake jar da za ta ba riwar raƙumi da ba riwar raƙumi da cincine ta jibo da gargaza sun su kake so sai a samu bari an nan gwiwar raƙumi bari an ƙari sun mun ƙari ne bari an ƙari ne kunta samara ce daga dukkan tsaye itatuwa kuma ka jibo daga dukkan tsaye itatuwa ko ba haka nan wa magabartan min rabbi abin da yake kuma babban abu wanda za abin kayan kayan daɗi ne ko duk kayan daɗi ɗan zaɓin an an wata su ko to ga wanda yake magabartan min rabbi gafara da gurin gurin da suke da muludin guda wama Eh, to gafara wannan gafara da gurin gurin da wanda ita ta yi ƙoni an ma gafara shi to shi wannan wanda muka zana wanda ya samu wannan gurin ya zama daidai da da can mutum da kuma wani biyuwa na kafircin da ya dankawa kamar ko halibin dinari sa zama daidai da kafiri wanda yake zai dawwama a wuta sa zama ɗaya a cikin ka kowa yi wa kai shi shara'a kuma in ya shiga cikin wutan shi kuma wasu kuma an hannu za a shayar da shi da ruwan zafi mu kuma can mun mummunai da wajen mun musulmi in za a shayar da mu ƙoramu ko da kudu da shi ko da fara masu ya fara tawasa ruwan zafi aka fara tawasa ruwan zafi ana tura mai in an tura mai ta fata fata a ma'ahu tana yankewar walhanci wannan ruwan an tura yana yankewar walhanci
Thank you.
ina ne